بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatun sahihu muslim muna karkashin babun nahya anil julusi alal qabri was salati alaihi babin da ke bayani akan hani game da zama akan kabari da kuma cewa an hana ai sallah akan kabari kuma an tas an hana ai sallah ilaihi wato a tasa kabari a gaba ayi sallah a yau daren laraba kenan 23 ga watan zulhijja hijira annabi na da shekara 1420 wanda ya daidai da 28 ga watan ainihin ma shekara ta 2000 al-imamu muslim أبو الحسين يتي وحدثني علي بن حجر الساعدي وأن إسنادي منكرا تاشيجي هذا حديث أما لوكتي يقول أكنشي نوع مسلم يتي ما لمينا ميسونا علي بن حجر الساعدي يا كرن تدني حديثي شيكو ما لمنا ويتي حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم يا باني حديثي الوليد بن مسلم متني مدلسي don haka anan ya ce an ibnu jabirin daga ibnu jabir ibnu jabir shi kanshi yana da alamar tambaya a kanshi waɗannan isnadoji kamata ya kaje ka samu littafin tahzibu tahzib kaje ka rinka bin su ina ma da zaka daure ka sai littafin siru alamin nubala duk ka huta kowane malami ka sha tarihin shi kamar garin ku ɗaya jama'a mun fahimta wasu abubuwa da suka zama mu'aqqadat suka kudure malaman hadisi suka rike musu wuya sakamakon buga littafin siru alamin nubala sai aka samu duk waɗannan matsalolin an kwaran yadda su insha Allah al-Imam zahabi kenan Allah madaukakin sarki ya gafarta miki ka ware dubu sha biyar za ta sai maka shi in Allah ya so an ibn jabirin daga ibn jabir ya fi ka ƙara amarya fa dan baka san maslahar addini bane ya fi ka ƙara amarya ƙara amarya sai inda bukata amma wannan littafi dole ne fa kayan aiki ne su ne makamai fa manya manyan makamai makamai akan yan bid'a da arna lallai sai da littafi za a yi addinin musulunci amma littafin ka kamar fasto babu alheri tare da kai daga ibn jabir an busr ibn ubaidillah an wasilata an abi marsadin al-ghanawi دقى أبي مرصد الغنوي الغنوي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زون الله يتي لا تجلسوا على القبور كركو كركو زونا أكن قبرك ولا تصلوا إليها كركو تسا قبرك كوي صلى دسو أغبانكو شيني معنى إليها كركو تسا سو أغبكنا صلى دسو أغبا وحدثنا حسين بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واصلة بن الأسفى عن أبي مرثد الغنوي قال كاغا إمام مسلم دو ودن كان دكي تنغر قال شاتي سي كاوني إسناد دباس أتكي كون فهمت duk waɗannan alwalid ibn muslimin da ibn jabirin duk gashi sai ya zo da wani isnadi daban daga abdullahi dan mubarak daga abdurrahman dan yazida daga busri dan ubaidillahi daga abi idris al-khawlani daga wasila dan asqa an abi marsadin al-ghanawi isnadin iri ɗaya ne amma duk masu matsalar nan sai zama ga wata hanya an samu da ba su a cikin ta qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa la tusallu ila al-quburi kar ku tasa kaburka a gaba ku yi sallah wala tajlisu alaiha kar kuma ku zauna akan kaburka din to kaga irin wancan shine za a ce hadisi ne sahihi amma isnadi ba'isi don baka iya ilimin hadisi ba sai ka ce to kaji kuma ada ma dan haka muka ce a ba hadisin a koma fiqh ka ƙara bata ka ƙara bata dole ne sai an koyi hadisin sai mun je mun ciro daga inda suke cirowa in mun zauna shikenan duk abin da suka gina mana ya inganta bai inganta ba a je ana bauta Allah da shi shikenan hayaniya ta same ka dan haka ga al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya rubuta Bulughul Maram yasa bulughul marami min adillatil ahkam kaiwa ga abin nema game da sanin hukunce hukunce duk mazhabobin malamai suna nan a cikin bulughul maram mazhabin malam wane imam shafi'i da yace juma'a bata halatta ba sai mutum arba'in sun haɗu imam malik da yace juma'a bata halatta ba sai mutum goma sha biyu sun haɗu duk hujjojin mazhabobinsu suna ciki ya rage maka kai ka iya gane to menene daidai hadisin da Imam Shafi'i ya dogara da shi hadisi ne munkari hadisin da Imam Malik ya dogara da shi hadisi ne sahihi babu hujja a cikin shi dan haka da Maliku da Shafi'i ba su da hujja akan cewa Juma'a sai mutum 40 ko mutum 12 hujja ita ce ko mutum biyu za su iya haduwa su sallar Juma'a kamar yadda ake yin sauran ainihin salloli na jam'i karanta littafin fiqh sunna karanta littafin ainihin ar-rawdatun nabiyya ta Hassan Khan to haka duk zaka ga ashe in an ce to a koma abin da suka rubuta mana a fiqhu kawai tunda hadisi na da rudani shi fiqhun ya fi hadisi rudani so miliyan jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in dai rudani kake son ka fita daga rudani ka je kai ilimin usul kawai shikenan ka fita daga rudani ka je ka san mustalahul hadis ka san usulul fiqh shikenan ka fita daga duk rudanin nan nasu sai su ta sabani kai baka damu da sabanin su ba kana da mafita Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin matsala game da cewa sallah a tafa kabari a gaba ai sallah ko a zauna akan kabari anan ne nake son in mana ishara zuwa ga wannan littafi karami ne wajen girman shi amma babba ne wajen abin da ke cikin shi domin a ƙashin gaskiya ban san wani littafi da aka rubuta a musulunci game da wannan matsalar da ya kusanci wannan littafin ba balle ya kai shi balle fa a ce ma wai ya fi shi wannan littafi shine littafin tahzirus sajid min ittikhadhil quburi masajid tsoratar da mai sujuda game da mayar da makabartu su zama masallatai bi kalamin sheikh muhammad nasir din albani rahmatullahi alaihi fiye da shekaru arba'in da suka wuce albani muhammad nasir din albani ya rubuta wannan ainihin littafi ba dan komai ba saboda wata bid'a da lokacin aka samu sufayen anguwarsu suka kirkiro suka je suka samu wani kabari na wani shehin su suka kawo shi cikin masallaci wato raƙumin shehin su suka kawo a cikin masallaci tunda shi shehin ya rasu da dadewa wai lokacin da ya rasu ba a san darajar shi ba kamar irin abin da ya faru kwanaki a Abia State Barako Barako ko Barawa can har da Pope Roma John Paul ya zo kasar nan akan wani wai Father Pisces wai wani arne ne ya rasu da dadewa ashe ba a san wali bane Allah sarki sai da ya mutu da dadewa tukuna ran nan kai wata mata da bala'i ya hauta kai ta je ta goga jikinta jikin kabari sai ta watsake shikenan sai aka yi ta zuwa ana tawassuli shine Hafa Roma ya zo Najeriya bara din can to shine a karkashin haka su kuma wai lokacin da wannan shehi ya rusu ba su ma san darajar shi ba ba san ma yana da karama ba shikenan aka yi ta da na sanin an je an rufe shi yanzu ma ba a san da kabarin shi yake ba to shikenan raƙumin shi dama yana nan da yake hawa sai aka yi ta kiwon raƙumin ana ta mutunta shi ana yi mishi mukami yana mutuwa shi raƙumin da kanshi aka kawo tsakiyar masallaci aka yi mai kabari al'allamatul muhaddis al-albani ya je musu nasiha suka kiji shine ya zo ya rubuta wannan littafin haka ake yin musulunci jama'a in ka gaya mutane sun ƙiji wani mataki za ka ɗauka ka je ka rubuta menene yake daidai a musulunci su kuma ya rage nasu baka cewa dole sai mutane sun bi abin da kace musu amma dole ne kai kuma ka san wani mataki za ka ɗauka to shine wannan littafi kamar wani alkawari da muka taɓa fiye da shekara hudu cewa in Allah su matukar Allah ya tsawaita raina duk waɗannan ƙananan littafai na albani sai mun karantar da su komai daren daɗewa wata ran sai ka je mun karanta wannan littafi a ainihin tahzirus sajid a sajjale shi a kaset na bidiyo da na audio baki ɗaya abin da wannan littafi yake magana yana magana dangane da matsalar haramcin a gina masallaci a kan makabarta ko a gina makabarta a cikin masallaci da kuma haramcin yin sallah a masallacin da ke da kabari da dai sauran bayanai masu dama da ya gama kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo fassarar da manyan malaman fiqhun musulunci suka yi sai ya koma baki ɗaya kuma zuwa ga mazhabobi guda hudu waɗanda waɗannan mazhabobi kamar shafi'iyya malikiya ahnaf hanabila ya rinka ɗauko zantuka daga wurinsu da ya shiga mazhabin shafi'iyya sai ya ɗauko fatawa daga al-faqihul haitami a cikin littafin shi az-zawajir an iktirasul kaba'ir ya ɗauko cewa shafi'iyya sun tabbatar da cewa haramun ne a gina masallaci ainihin wato akan makabarta ko makabarta a masallaci haramun ne a kunna fitilu a makabarta a irin yadda ake sa security light duk ta haske a sa fitilu manya-manya su haske makabarta ka hangi kamar wani gidan shugaban kasa ya ce haramun ne haka sannan haramun ne a ɗauki makabarta ta zama matsayin gunki a rinka zuwa ana bauta a shehin nan da ke wurin haramun ne a rinka kewaye makabarta ana mata ɗawafi za ga wasu yadda kaga ake wa ka'aba ɗawafi haka suke wa makabarta ɗawafi ya kuma kawo haramun ne mutum ya je yana shafar kabari ko na wane ne wai yana neman daraja da kuma haramcin tasa wannan kabari a gaba a yi sallah da a shekul allamatul albani ya ƙetara mazhabi na gaba shine ainihin mazhabi na ahnaf sai ya ɗauko daga ainihin manyan malaman hanafiya daga ainihin wato al'imamu muhammad almajirin abu hanifa a inda yake cewa muna ganin bai halatta a ɗebi wata ƙasa a ƙara akan ƙasar kabari ba wato ƙasar da aka tono daga kabari to bai halatta a ƙara da wata ba sannan ya sake cewa haka kuma mun hana a sanya wa kabari siminti ko kuma a yaɗe shi da ainihin ƙasa yadda kamar a kwaɓa ƙasa a yaɗe shi ya zan kamar yadda ake yaɓan bango na ƙasa haka kuma haramun ne a sanya ainihin wato masallaci a wurin da yake da kabari da ya ƙetara ya taho mazhabin malikiya sai ya taho cikin al-imam al-qurtubi qurtubi malamin tafsiri a inda qurtubi ya ce malaman malikiya sun ce haramun ne ga musulmi su mayar da kabrukan annabawa da malamai su zama masallatai yayin da ya koma mazhabin hanabila sai ɗibo zantuttuka daga ainihin al'imam al'allama ibn al-qayyim dogayen zantuttuka waɗanda suke nuna malaman hanabila su ma sun tafi akan cewa haramun ne a ainihin wato ɗauki makabarta ta zama masallaci ko masallaci ya zama makabarta sai kuma ya ƙetara game da wasu shubuhohi a ƙashin gaskiya duk wanda bai rayu a ƙasashe irin namu ba yana da wahala ya zo yana tattauna matsalolin ilimi kaga suna gamsar da mu da yake allamatul albani ya rayu ne tsakanin ƙasar sham ƙasar syria da ƙasar jordan ƙasar amman to duk bidi'o'in in ma ba su iri ɗaya ba to dai ba su fi mu bidi'a ba kan kan kan to saboda haka in suka zo irin waɗannan malaman suna maganganu dangane da matsaloli sai kaga suna iya tattauna matsala tamkar a ƙasashe irin namu ne amma malamai irin waɗanda ke rayuwa a ƙasar Saudi Arabia mu sani da cewa aƙidar mu ta yi ɗai da su amma yadda za mu samu mafita ga ƙasar mu sam shawarorinsu ba za su yi mana aiki ba ya kamata duk mai da'awa ya san wannan saboda su sun rayu ne a wata ƙasa wadda yake tauhidi gaba ɗaya gwamnati shine ta rike ya zama mata tukullumar abin da take gabatar da mulki akai don haka duk wanda ya karo da wata aƙida ta tauhidi da gwamnati zai buga amma a ƙasashen mu nan ka ci mutuncin duk tauhidi duk aƙida duk abin da kake so amma dai manyan ƙasa ka dai kyale to saboda haka irin waɗannan ƙasashen mutumin da yake rayuwa a wannan ƙasar ba zai yiwu ya samo shawara daga ƙasashe irin su Saudi Arabia su warware mishi ba ya kamata masu da'awa sai sun zama suna da basira in ba haka ba za ka ji akwai abubuwa da dama yadda muke uslubin da'awa in suka ji za su ce mun cika zafi mun cika tsanani mun cika kaza kai ka daina maganar Saudiya ma da Najeriya waɗanda suke mu'imu da ke da'awa ma a nan Najeriya in ka dubi yadda garuruwan mu suke dole ne kowane gari sai ka dubi irin uslubin da zaka yi mishi da'awa yanzu babu yadda zaka haɗa irin yadda muke da'awa a nan Zaria da irin yadda ake da'awa ainihin a Sokoto da irin yadda ake a Yola da irin yadda ake a Kano zaka ji mu muna da zafi ba mu da sassautawa duk yadda matsala ta kai da sassauci sai ka ji mun ɗauke ta da zafi saboda yan bid'a muke fama da su iri iri akwai yan bid'an cikin izala akwai yan bid'an cikin ɗariƙa akwai yan bid'an cikin shi'a kowanne kuma gaba ɗaya sun haɗe kai suna hujumi akan sunna to bai halatta mana ko kaɗan mu sassauta ba amma an ka tafi can zaka je ka samu babu wani da yake da'awar salafiya da za a samu wani ɗan ƙungiyar izala yana suka shi to saboda haka sai ka ga ba za ka samu matsala irin wannan ba to in baka da basira akan da'awa sai ka zama ainihin rikirkitacce dangane da harka sai ka ɗauki wata irin da'awa ta wani mahalli sai ka kawo ta wani muhalli sai ta zama gairu mutabbaqa sai ta kasa ci a wannan gurin sai yasa ya kamata kowa ya gane wannan muna ji muna gani zafin da muke dauka da gangan ne saboda ne muna fama da yahudawa ne iri iri dan haka kaga shari'ar yahudawa ta fi tsanani akan shari'ar nasara shari'ar nasara ta fi tsanani akan shari'a muhammadiyya ba dan kuma ba saboda yahudawa mutane ne masu taurin kai kiristoci mutane ne masu takaddarin jahilci taurin kan yahudawa duk da karatun su yasa dole sai an sauka musu da hukunci mai zafi kiristoci suna da son ibada amma da ka don haka jahili wani lokacin sai an tursasa shi amma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan mas'udin yake cewa mutane ne waɗanda Allah ya dubi irin ainihin taushin zuciyar larabawa sai Allah ya tausasa musu ya tausaya musu ya turo manzo a cikin su to sai zan wannan al'ummar in dai ba wanda jinin yahudanci ya shige shi ya karatu ya ki aiki da shi ko kuma jinin kiristanci ya shige shi ga jahilci ga yar bazzar jayayya to in dai ba wannan aka samu ba a cikin wannan al'umma sai ka samu duk mutumin da yake cikin hayyacin addinin da annabi ya zo da shi zaka same shi yana da saukin kai akan karɓar gaskiya amma to wannan irin uslubin sai aka samu da dama yanzu in ka je yola ba su da matsala in ka je yola ba su da matsala su malam balala su malam sa'idu su wane ne su ne suke da'awar sunna wurjanjan me ya tabbata a sunna shine suke kira zuwa gare shi in ka tafi sokoto ba za ka samu wannan matsalar ba amma mu in ka zo nan zariya sai ka ga akwai bambanci da mu da ke da'awar salafiya da waɗanda suke cikin ƙungiyar izala tare da cewa asali fatasiya ɗaya ce to amma su sun sha alwashin duk wanda bai shiga cikin ƙungiyar su ba duk irin gaskiyar da ya kawo ɓata ce ko da abin ya tabbata ba za su yarda da shi ba ga babban misali 1987 da aka kafancan crisis rikicin kafancan yawa yau shekara goma sha uku da suka wuce muka zo muna yin alkunuti a cikin sallah suka yi ta bada fatawa cewa babu sallah ai sallah ta ɓaci ai bai halatta abi musa ba su fa binciki ne dalili ba tun da dai mu ba 'ya'yan ƙungiyar su bane sallah ta ɓaci shikenan ana nan yanzu ga shi kafancan da ya 2000 kaduna kai da ya 2000 ko rikicin kaduna shi kuma ko ya zama shekara ta dubu biyu kenan bayan shekara goma sha uku sai kuma gashi kungiyar ce take rubuta takarda tana aikawa rassanta jin limamai kuma su rinka yi to da abin da yake wajibi a kansu sai sun dawo sun ce waccan magana da suka faɗa ƙarya suke wa Allah kuma su yi istighfari sannan su ce sun gane wancan abin da suka yi musu sun yi ne akan jahilci da kin Allah amma yanzu sun kaunaci Allah kuma sun nemi ilimi sun sani amma yanzu sun kaunaci Allah kuma sun nemi ilimi sun sani don haka yanzu sun gyara wajibi sai sun yi haka ina fatan mun gane wannan in ko ba haka ba to sun rikita kansu kenan da sun ce ba sallah kuma sun zo sun ce ayi to yanzu ina hukuncin cewa ayi da kuma hukuncin cewa wanda ya bashi da sallah magana biyu daga baki daya dole bakin nan ya rushe daya ya tabbatar da daya amma kaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'a la ibnu abdul barr ya ruwaito a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi imam malik ya ce zance biyu na karo da juna ya zama daidai gaba ɗaya ba zai zama ba to kun ji yadda mas'ala take jama'a asalin shi yasa aka ce hadarin kungiyanci kenan musulunci bai ce kaka kafa kungiya kai wa addinin musulunci aiki ba amma kai a hankali ya zama kungiyar nan ka ɗauka kamar mota ce kai za ka tafi jos wani zai tafi jos wani ya shiga c20 wani ya shiga nisan wani ya shiga fijo duk ina kuka nufa jos kar ka ce duk wanda ya shiga c20 ko ya je jos jos ɗin shi bata zo ba jama'a mun gane wannan da kyau to mas'alar da in dai baka fahimci in dai ka fahimci cewa ko a ƙasa mutum ya je jos ko a jirgin sama ko a jirgin ƙasa ya je jos ya je jos zuwan shi jos yayi to shikenan alhamdulillah an kai ga almaqsudul a'la amma an kana fahimtar cewa duk wanda bai shiga motar ku ba ko bai shiga irin taku ba shi tafiyar shi bate ba ko ya je jos abin da ya je yi jos abin nan bai yiwu ba to a irin wannan halin a ƙashin gaskiya saboda Allah ka bata bata daga ainihin kan hanya to wannan shine abin da ya samu mutanen mu na nan Zaria sai dai muna fatan Allah ya shiryar da su ya dawo da su cikin hayyacin su su fahimci cewa addinin musulunci ko kuma yaɗa sunna zai iya yiwa da kungiya zai iya yiwa ba da kungiya ba amma addini ya hana kungiyanci shine ka kafa cewa sai wanda yake kungiyar ka kadai in ya faɗa shine abin yake gaskiya to yasa kuka ga nan da matsala ta zo akan matsalar ruqya matsala akan sihiru sai suka ce duk baki ɗaya ƙarya ne amma in kaje ka samu yan uwansu a Kano yan kungiyar na Kano sai kaje sun ce gaskiya ne in kaje yan uwansu yan kungiyar na Sokoto sai kaje sun ce gaskiya ne yan uwansu yan kungiyar na Yola sai kaje sun ce gaskiya ne saboda me saboda su ba su lazimta wa kansu haka ba jama'a mun gane wannan da kyau ko eh to munasaba akan wannan shi yasa za ku ji mu muna da zafi a zariyar nan tamu shi yasa za ku ji babu sassautawa a ce ba sa sassauta mana wallahi ba ku sassauta wa sunna bane in muka sassauta muku sai Allah ya saka mu a wuta ya kamata mu muku bama bamai mu muku yadda ya kamata sai kun dawo kun tuba kun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa munasaba akan wannan sai mun karantar da littafin Asarimul Battar fi tafaddi li saharatil atrar dan duk wani dan bid'a asirin shi ya tono domin yan bid'a biyu ne game da matsalan nan ta aljalu da bokanci yan bid'an farko su ne bokaye da yan sihiri da yan dabo da masu rufa ido in aka sanya wannan littafi sai ya tone asirin su fata fata a garin nan kuma mu dauki fili a gidan rediyo da izinin Allah ana sa karatun na ɗaya kenan na biyu yan bid'a na biyu shine waɗanda hakikanin wannan hanya ce ta rugurguza bokanci amma sai suka juye ta saboda bata fito ta hannunsu ba sai suka ce bokanci ce ana sanya littafin duk gaba ɗayansa sai asirin su ya tono shi yasa ya jama'ar musulmi ku sani halin da muka samu kanmu a ciki shi ya tursa samu a haka za ka ji muka je wa'azi wani wurin sai ka ji mu mutane ne masu taushi masu saboda mutanen wurin haka suke da laushi za mu bi su baki ne kowanne yana da yadda zai baki in ya iya karatu ya iya karatu wani wurin ya iya ba karatu ba yadda ya kamata haka ainihin zai yi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shubuhohin da suka kawo su waɗannan yan bid'a na daga ciki suka ce to in kun ce hada masallaci da makaranta da makabarta babu kyau gashi a cikin alkur'ani wasu ainihin mutane Allah yana ba su labari akan qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ga wasu bayan Allah da suka yi tafiya ashabul kahfi wasu waliyai ne salihai ga kuma lokacin da aka gano su aka toshe su a cikin wani kogo nasu ya zama kabari sai aka samu wasu suka ce za mu mai da wurin ya zama masallaci to yanzu wannan qur'ani ya tabbatar da cewa ashe ya halatta kenan to yaya ku za ku ce haka sannan na biyu kuma in kun ce haɗa masallaci da kabari babu kyau yaya aka haɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wuri ɗaya sannan na biyu in kun ce haka babu kyau ga wani masallaci na na uku in kun ce haka babu kyau ga wani masallaci mai suna masjidul khair wannan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ce ya shiga ya sallah a cikin shi gashi kuma akwai kaburbukan annabawa saba'in to yaya wannan magana take dalili na biyar gashi ainihin aya zo a cikin ainihin wasu littattafai cewa kabarin ainihin annabi Ismail yana nan ainihin a cikin hijir a ɗan wannan kewaye da ke kewaye da ainihin wato hijir Ismail ɗan kwanar da ke wata katanga ta jikin Ka'aba. To yanzu yaya kenan? Sannan na biyar gashi ainihin an samu wani mai suna Abu Jandal na biyar Abu Jandal an same shi ainihin wato yayi gini na masallaci akan kabarin sahabi mai suna Abu Basra kamar yadda ya zo ainihin a zamanin annabi kuma haka ya zo a cikin littafin Al-Istiab na Ibn Abdul Barri. dalili na shida kuma da ke rusa maganar in haka ne cewa in kun ce yin haka babu kyau saboda tsoron kan mutane su dawo suna bauta a kaburbukan ai yanzu musulunci yayi zurfi a zukatan mutane to ta yaya kenan ai tunda musulunci yayi zurfi mutane ba za su koma ga shirka ba waɗannan na daga cikin shubohi guda shida da suka kawo malam ya biya kwankwasa waɗannan shubohi har zuwa ƙarshen littafin a takaice shubuhar farko cewa ashabul kahfi gashi an samu wasu sun ce za mu gina masallaci a wurin dama Allah ne yake yake qala allazina ghalabu ala amrihim waɗanda suka yi galaba a bisa al'amarinsu shine a bisa jahilcinsu wato jahilan gari ne suka ce mu ko sai mun gina masallaci a jikin kaburkan waɗannan waliyan shin ana hujja da aikin jahilai ba a hujja da aikin shi Allah yana ba mu labari ne akan wannan mugun aiki nasu sannan cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci wannan magana ba gaskiya ba ce a'a ga yadda abin yake asalin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗakin aisha yake amma da aka zo ƙara masallacin ne shine aka tunkuɗe har aka kai ga shigo da farfajiyar tsakar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin masallacin sai masallacin annabi ya waye gari shi ma yana daga bangaren cikin masallacin kenan to ashe kabarin sai zan ashe asali kenan kabarin daban masallacin daban amma ƙara faɗi ne da aka yi aka je aka yi sha tale tale har ya shigar da wannan masallaci wannan kabari a cikin masallacin a ƙarƙashin haka babu hujja a cikin wannan tunda ba annabi ne yayi ba ba sahabban shi ne suka yi ba wasu masu mulki ne daga cikin masu mulki na zalunci su suka yi haka har ma sun yi haka ne na daga ciki dalilai na siyasa dan su kori Hassan da Husaini da sauran jikokin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sai suka fake da cewa ai za su ƙara ainihin wannan masallaci ne to shi kenan jama'a gari suka kasa fahimta abin suka ce to tun da dai masallacin kakan ku za a ƙara ku tashi mana ku ba da gidan su ƴaƴan da jikokin annabi sun fahimci a'a matsala ce ta siyasa ana son a ci zarafin su ne a kore su daga garin shi yasa aka ce za a ƙara masallacin da gidan in ba haka ba a ƙara ta daga bangaren dama mana to wannan ainihin kaji dalili don haka babu hujja a ciki kuma tare da haka ko da ka je masallacin annabi babu yadda za ka ka fuskanci wannan ainihin kaburbuka na annabi wajen sallah dole za su zama a gefen ka ko kuma a bayan ka sannan cewa wai masjidul khaif akwai annabi saba'in kaburkan annabi saba'in wannan hadisin da ya zo da haka munkari ne bai inganta ba babu hujja a ciki haka cewa kabarin annabi isma'il yana nan a cikin hijir isma'il a ka'aba wannan magana ƙarya ce ba ta da asali sannan haka waccan magana ta abu basra al-ghifari cewa wancan mutumin ya gina ainihin masallaci akan kabarin abu basra al-ghifari wannan ma ba ta da asali haka nan zance na shida cewa ai ana jin tsoron za su fitino jama'a za su fitinu an bar masallaci da makabarta to ai yanzu mutane imanin su yayi karfi yaushe za su fitinu eh wannan magana a ƙashin gaskiya faɗatta mummunan kuskure ne domin haƙiƙanin al'amari in aka ce ainihin wai al'umma ta kubutu daga ɓata ko daga ɓacewa saboda kaɗai musulunci ya daɗe a zuciyarsu ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wata rana da za ta zo sai ya zan kashe garin wannan rana ta fi ta zama sharri ashe duk da yadda musulunci ya daɗe tare da mutane mutane kuma ƙara durmusawa suke a cikin bata da cikin bid'a kamar dai hadisin ko kuma asarin da muka yi ishara jiya na ibn mas'ud mutane za su waye gari a haife su cikin bid'a su girma cikin ta har in an batta su ta zagin jama'a suna cewa ai ma an bar sunna ai ma an bar sunna ya jama'ar musulmi babu hujja a cikin wannan domin al'umma Allah bai yi alƙawarin zai tsare su daga ainihin karkacewa ba yanzu in ka samu da dama daga cikin musulmi sun karkace sun fada cikin shirkoki da bid'o'i kamar yadda muke faɗin jiya cewa al'allamatu doktor Musa al-Musawi a cikin littafin shi Ash-Shi'atu wa Tashih yake cewa kungiyoyin duniya kakaf babu waɗanda suka kubuta daga fadawa shirka sai yake in ban da salafiya su kaɗai ne suka iya katanguwa daga sharrin duk wata ainihin bid'a ko kuma ainihin shirka wadda za ta afko musu a takaice ba wani abu bane dai gaskiya saboda Allah sakar wa fahimta kalinzamin fahimta alkur'ani da sunna da kanka shi zai kawo ka afka wa bid'o'i amma za ka takaitu duk abin da za ka yi menene Allah yake menene annabi sallallahu alaihi wa sallama yake shi kenan ka zauna lafiya bid'a babu yadda za ta ta shigo maka don haka babu dai wani dalili a cikin shari'ar musulunci wanda ya halartar da hada masallaci da makabarta a wuri daya ko kuma ka je makabarta ka je kana sallah ta ruku'u da sujuda haka nan shari'ar musulunci ta haramta ka nufi wani masallaci musamman da ka san da kabarin wani a wurin dan wai kana ganin sallah a wannan wurin za ta fi falala duk waɗannan abubuwa haramun ne gaskiya saboda wannan matsala kamar yadda nace yanzu muna takaita abubuwa ne kuma muka ce komai daren dadewa insha Allah za mu karanta littafin tahziru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid da izinin Allah shi yasa yanzu sai dai mu maka ishara ka je ka nemi littafin amma ana nan wata ran zaka ji sanarwa in Allah ya so za mu ainihin karanta littafin kuma duk irin waɗannan karatuttuka ana yin su nan gaba duk za a rinka sawa ka rinka jin su on the air ka rinka kama gidan rediyo kana jin su saboda wallahi dole ne sai musulmi sun tashi sun yada aqida su karara amma sharrin da yake faruwa mu cikin mu mu muke kashe juna mu sai mu ce ai wani ya cika zafi yan bid'a duk irin zafafawar da yan bid'a suke a kanmu ba za ku ji yan uwansu suna ce musu sun cika zafi amma mu sai a rinka samun zindikan cikin mu sai su rinka cewa ai wani ya cika zafi shi ma boye yana cewa ana tare da shi to wannan munafiki ne kusan wannan in dai gaskiya ce ku batta a faɗe ta da dumudumunta a cikin alqur'ani akwai suratul kafiruna to nan ma kuma Allah ya cika zafi suratul kafiruna fa aka ce sura arna kafirai haka aka ce sura kafirai fir'auna kai tsaye wuta Allah ya ce ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar zai shige gaban jama'a shi ranar kiyama ya gangara da su wuta nan ma Allah ya cika zafi kuna ganin ga yan bid'a yadda suke ga wannan zindikin dan bid'a yana ta yada da'awar shi a ko ina ya yada gidan rediyon Jigawa ya yada gidan rediyon Kano ya yada gidan rediyon Tarayya na Kaduna ya yada ko ina shikenan duk yan bid'a sun mara mishi baya sun yi na amma da lamara bala amma yanzu mun ce za mu rinka sanya karatun mu na littafin al-aqidatu fahawiya wanda muke yi sharhi da ta'liqin Muhammad Nasiruddin Al-Albani shikenan yanzu ana fara sa sai ka ji yan uwan ahlus sunna kai wani yau yayi zafi da yawa kai ma munafiki ne munafinci ne kai ga haka munafinci ne yake kai ga haka yasa muke cewa mutane a yi hankali akwai su suna nan sun shigo cikin mutane don su lalata sunna akwai su suna nan yan dariƙa wasu suka yi shi'a wasu kuma suka shigo cikin izala don su lalata al'amarin shi yasa ko ga al'amura suka lalace to shi yasa mu muka yi istiqlali da kanmu kowa ya taho sai mu ce a in dai da gaske kake tafi kaje kaje kaje kai musulunci ba kungiya muka kafa ba kuma kaka taho kace mu kafa kungiya da sun zo za su kawo muku shawara za su yi muku kaza za su yi muku kaza za su yi muku kaza to amma malam karatun na dan rinka tausasa ana son wasu su fahimta haka ake cewa Allah ya shiryar da mu shi ne sai karshe al-Imam an-Nawawi yake cewa eh الإمام النووي يتي قال أصحابنا أتكين شرحي يتي ما لمن شافئية سكتي تجسيس القبر مكروه أن هنا أسنيا وقبري سمنتي والقعود عليه حرام هكذا حرام ني أزونا أكن قبري وكذا الاستناد إليه هكذا شرع مسلم تا حرم كجنجنا دا قبري كوكا تادا كي دا قبري كوكا دافا قبري والاستكاء عليه كوكا دوغرا أكنشي وأما البناء عليه أما جني أكن قبري كو أكن مقبرتا fa in kana fi mulkil bani in ya zama mutumin da ya mallaki wuri ne sai ya zo ya ga an mai da wurin kabari ko makabarta fa makruhun to duk da haka dai an karhanta mishi an hana shi ko da wurinka ne suka yi makabarta ba tare da izinin ka ba shari'ar musulunci ta hana ka ka keta alfarman makabartar nan ta musulmi ka ce ai tunda filinka ne gwamma ka zo ka nemi a daidaita da kai a biya ka kuɗin wannan abu wa in kana fi maqbaratun musabbala in ko ya zama makabarta ce wadda aka barta fi sabilillahi fa haramun haramun ne a mai da ita gidaje ko kamfanoni ko titi nasa alaihi shafi'i wal ashab al imam shafi'i da jama'a shi ta shafi'iyya su suka yi bayani akan haka qala shafi'i fil ummi al imam shafi'i ya fadi a cikin littafin al ummu yace wa ra'aytu al a'immata bi makkah ya'muruna bi hadami ma yubna na ga malamai a kasar makka suna ba da umarni ana rushe duk wani gini da aka yi akan makabarta yanzu kasashen masar hatta abin mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi jama'a sai an yi fada da bid'a don Allah ku bari ai fada da bid'a in ba za ka yi sunna ba ka tafi ba yawa ake so ba ku bari a faɗi bid'a a tona mata asiri jama'a Imam Shafi'i ya gama fada da bid'a akan ai gini akan kabari abin mamaki mutanen Misra yana mutuwa a Misra sai suka yi irin wannan ginin kamar da lagyada akan kabarin shi sai daga baya tukuna aka zo aka samu jama'a bayan Allah na gari aka yi ta yaƙi aka yi ta rikici sannan aka rushe wannan gini gini ake ai ta tara ƙasa yadda kaga siffar dalar gyaɗa suna kiran wannan pyramid haka za a ga gini kamar dalar gyaɗa a ƙasar Masar waɗannan gine-gine na daga cikin abubuwan da yake har wa masu zuwa 'yan sama jannatin sun je sararin samaniyar duniya suna iya hango shi a ƙasa saboda tudun shi a nan ƙasa to sai da imamu shafi ya mutu yana faɗa da wannan abin kuma aka dawo ana yi aka a kan kabarin shi kamar da shehu usmani ya mutu yana faɗa da waɗannan bidiyo'in na hubbare kuma aka dawo ga shi nan yanzu ka je ka ga hubbare irin shirka da maguzanci da ake in ka karanta iya sunna sai ka je ka ɗauka kai musu wa'azi kamar ba mai wannan makabartar ne ya rubuta ba su gaba ɗaya ba su ma sani ba ba abin da ya shafe su su yi tawassuli da sunan shi su bauta mishi su nemi a wurin shi su roƙe shi duk gaba ɗayan shirkokin da shehu usmani ya faɗa da su an dawo ane malamai kuma suna ji sun yi shiru da ka tashi ka ce ba kyau sai a ce kungiya kafirta musulmi su malaman ne suka daure jahilai gini su ba za su faɗa ba in kai kuma ka faɗa su su tashi su tsayin daka su ainihin kare waɗannan malaman jama'a sai an tashi an yi faɗa da bid'a wurjanjan kuma sai an ci gaba da karantar da karatu a ilmance wa'azi a wata ai wa'azi ko a mako ai wa'azi minti goma sha biyar minti talatin an tunatar da mutane amma a rinka zama ana karantar da mutane ilimi yadda za su waye gari ko da bayan babu malamin sai zan su ci gaba da karantar da jama'a da haka ake yada addinin musulunci Allah ya kiyaye sai yake cewa wa yu'ayyidu al-hadma qawluhu abinda ke ƙara ƙarfa wa yu'ayyidu al-hadma qawluhu abinda ke ƙara ƙarfafa cewa a rushe duk wani gini da aka yi akan kabari da annabi yake wala qabran mushrifa kar a bar wani kabari mai tudu illa sawaitahu sai ka daidaita shi yadda ya kamata to wannan kenan to bayan nan kuma har wa yau sai ya ƙara sharhi dangane da wancan hadisin da muka gama karantawa yake فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر وأن يافتو قال لا يعنون سوى أن هنا أتس قبري أقبع أي صلى قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يجيك أنشي سوى الإمام النووي ما لم ينسكه نيدا كما لمن حديثي أما يانا سن دنجن تكنش زوا مذهب شافعية أتكن دكن مديا مذهبو دي babu mutanen da suka fi saurin karɓar nasihar bin sunna su saki mazhaba irin 'yan mazhabin shafi'iyya ba don komai ba saboda zantuttukan da al'imamu shafi'i yayi akan in har aka ga sunna ta tabbata a bi sunna din a rabu da maganar shi har yake cewa in kuka ga nayi wata magana sabanin sunna yake sadda nayi ta hankali na ne ya gushe na samu tabuwa hankali ne shine sai na yi ta amma da ina cikin hayyaci na ina ma'ana haka da ya san sunna a lokacin yana cikin hayyacin shi kenan to da ba zai sake ya faɗi saɓaninta ba amma tun da kaji ya ce kaza ka samu hadisi ya saɓa mata sai ya ce ko yana da rai ko ba shi da rai ya bar magana wata ran sai ya karanto hadisi sai wani almajiri ya ji wannan hadisi ya yi ƙarfi da yawa sai ya ce ala gafata mala yanzu za a kai aiki da wannan hadisin imam shafi ya ce tsigar jikin shi sai ya ji ta tashi ya ce kai ka ganni da janjami ne na fito daga coci ni an ce maka fasto ne ni dan mishan ne da zaka ce hadisin annabi ba zan aiki da shi ba yace gaskiya za mu yi aiki da shi babu wani hadisi don haka babu malamin da ke da ta'aliqat akan hadisai in sun inganta kamar Shafi'i yace wannan hadisin abin da yasa ka ji ban bada fatawa da shi ba dan ina ga bai inganta ba amma in har ya inganta to na yarda da abin da ke cikin shi kamar hadisin wanda ya sadu da matar shi tana haila zai bada sadakar dinare ko rabin dinare imamu shafi'i yace inda ya inganta da mun bada fatawa da shi to ma'ana da ya inganta ya tabbata ya inganta shi kenan ya zama fatawar imamu shafi'i kenan don haka in kana karantawa a cikin mazhabin zaka ga su al-imamu nawawi suna da yawan dawowa daga su ban maganar shafi'i su koma zuwa ga kan maganar ainihin hadisi daga baya sai aka zo aka samu bayan imamu shafi'i sai aka samu bai bai yana da matuƙar naci ga abin da shafi'i ya faɗa baya son ya saba wa maganar shafi'i don haka duk maganar da shafi'i ya faɗa sai ya yi ƙoƙarin nemo mata dalili in ya buga ya buga ya buga ya rasa yadda zai to anan ne sai watsi da maganar al'imamu shafi'i daga nan sai malamai suka ce babu wani ba shafi'i sai da ya zama imamu shafi'i yana da alfahari akan shi amma shafi'i bai da alfahari akan bai haƙi bai haƙi ne ke da alfahari akan shafi'i domin shi bai haƙi kullum so yake kare shafi'i zai san a ce maganar shafi'i an ture ta sai kokarin lalabo dalili in ya gaba makawa ne sai bangaje ta قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي الله يجيكن يتي وأكره أن يعظم مخلوق ni ina kyamar a rinka girmama wani halitta hatta yi ja'ala qabruhu masjidan har yadda in ya mutu za a mai da masallaci kabarin shi ya zama masallaci makafatal fitnata alaihi saboda tsoron ka a zo shi kanshi kai ya fitinu a rinka girmama shi girmama wadda yake tun yana da rai ya fitinu wa alaman ba'dahu minan nasi kuma waɗanda za su zo bayan shi daga mutane su ainihin fitinu yanzu kun ga irin girmamawa da ake wa shehu Usmanu kenan a ƙasar nan da ta ƙetare haddi har a zo ana rantsuwa da rawanin shehi a zo ana rantsuwa da kabarin shehi a zo to har al'amura suka kai yadda yake a ƙasar nan har sai ka ga bafulatani tun daga eola ko daga jimeta ko daga gombe ko ina ne duk yadda adamawa ta kai nisa ta can gabas sai kaga yayo arewa ya taho sokoto sai ya je yayi ziyara tukuna zai tafi aikin haji har ma suke cewa wanda duk yayi haji bai je ya ziyarci kabarin Shehu Usmanu ba hajjin shi bace ba to kun ga duk irin waɗannan abubuwan ba wani abu ne sassauci ne a cikin aqida yasa jama'a tsakanin malamin aqida da dan bid'a kamar dan sanda ne da barawo kamar dan sanda ne da barawo ko kuma ma'aikacin custom ne ya ga wani da ainihin koken ya gan shi da hodar iblis ko immigration ya ga wani bako dan kasar waje ka zo ka zauna a ƙasa sai a ce a turan kai da ya kyale shi dai irin mu daya shikenan ya yarda ko kuma to tun da dai ya sata ai shikenan da an kama shi dan sanda zai yarda a to sai malaman aqida ne za ce to ku dan sassauta mana da Allah duk wanda ya faɗa haka zindiki ne sai ya istighfari ba ku jin ibn al-qayyim yace as-sawa'iqul mursala alal jahmiyyati wal mu'attala yace kwaran kwata abin aikawa wace iri kwaran kwatsar ga suwa yake ga jahamawa da mu'attala littafi ne yayi kwaran kwatsar ce yake aika yan bid'a ka karanta ka gani duk wasu nau'in yan bid'a sai da ya hada sai rata take su duk da ya gama wannan sai zai rubuta littafin shi al-kafiyatu shafiya wato littafin nuniya duk wani dan bid'a sai da ya hada shi mishi raddi a cikin wake wajen baiti 360 da wani abu yasa in zaka tashi kai karatu ka san aqida ka tashi kai karatu ka san aqida kuma ku san da cewa babu wani haɗin kai da zai taɓa iya yiwuwa da wanda yake kula da aƙida da wanda baya kula da aƙida sannan kuma 'yan bid'a sun sha alwashin sai sun yaɗa bid'ar amma 'yan sunna su sun tsaya suna rikici wai shin ma a bi sunnar to shi yasa ya kamata tun da wuri a yi kokari a ware duk wanda yake diddigar yan bid'a ne ya koma wurin yan bid'a amma ya bar yan sunna ko guda biyar ne wallahi sun wadaci Najeriya annabi ya fara musulunci daga shi sai Khadija sai Abubakar sai Aliyu su nawa su hudu sai Bilal yace ma'i hurrun wa abdun tare da ni akwai bawa guda shine wa Bilal akwai ɗa guda shine wa Abubakar lokacin Aliyu bai balaga ba don haka ba za a saka shi da yace su kenan a duniya tare da ni amma musuluncin ina ne daidai ba a to ba tawaga ake so ba kawai kowane tarkace to haka gashi nan barbarar yanyawa da barbarar karnuka da sauransu Allah ya kiyaye babu salati ala aljinazati fil masjid yake babin da ke bayani akan hukuncin sallar gawa a cikin masallaci yan saba yin duk sanda za a yi sallar gawa sai a aje ta a fili daidai ne haka sunna ne to ina hukuncin a kawo gawa cikin masallaci a yi mata sallah daidai ne haka sunna ne to wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu ya kama wani lokaci a ɗauki gawa a sa a masallaci a yi mata sallah in ya kama wani lokacin a ɗauka a fitar da ita fili sai a yi mata sallah duk wanda aka yi kar ku je kuna zimɗe kar ku je sai ku hallaka ku lalata addinin ku dan kun kai jakan magori ai yau an yi sallah a cikin ainihin abin nan masallaci ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa kullum muke shawarta yan jakan magorin kar su sake jahilai su tabbatar da su fa magori din ne su tashi daga magori ma su zama bokaye kenan tunda zai zama yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna sai su waɗannan su zama bokayen su waɗannan kuma su zama masu aika musu dangantuttuka sun zama shedanu kenan ba komai kawai za a kai muku ai an yi kaza ku je ku faɗa a gidan rediyo shikenan ku je ku faɗa ai yau an yi sallar gawa a cikin masallaci to amma mutane sun jahilci sunna zaka ji tun musuluncin da dumudumin shi aka yi sallah a cikin gawa ce ma aka ketara da ita masallacin mutane suka yi ta zagi matan annabi suna cewa wai yau matan annabi sun yi bid'a kalmar da suka faɗa ce وحدثني علي بن هجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد عبد الله بن زبير أن أسماء أسماء تتهي فيه ير عائشة sai zan ita Aisha bata taba haihuwa ba ko bari Aisha bata taba yi ba shine sai ta ɗauko rukon ɗanyarta shi ne ta yaye shi ya girma a wurinta sai ake ce mata uwar abdullahi saboda shi to ana nan wata rana sai wani malami cikin sahabbai mai suna sa'ad dan abi waqasin sai ya rasu shine shi abdullahi yake ba mu labari yace sai gwaggwan shi aisha tace a shigo mata da shi cikin gida za ta yi mai sallah amma a biyo da shi ta cikin masallaci saboda daga masallacin annabi akwai kofa da zaka shiga cikin gidan shi sai tace to daga kofar gida a shigo da shi ta cikin masallaci a ketaro da gawar shi masallaci sannan a wuce a shiga da shi cikin gida fatusalli alaihi ta miki sallah fa ankaran nasu zalika alaiha sai mutane suka yi wa Aisha musun haka ku ji faran nan muke karantawa a tarihin Siru Alamin Dubala Imam Zahabi yace bai san wata mace a duniya ka kab wadda ta kai karatun Aisha ba amma ga Aisha ta yi aiki sun yi mata musu dan mu yanzu mun yi wasu jahilai sun yi magana ko daga kai ba kai ka kalle su kare yana wa farin wata haushi sai to me yayi kuma ke kare kuma kai ka kintsa zaka tafi masallaci sai kare zo ne maka haushi in ka tsaya ka tsaya shi zaka je sallar in ka tafi fa sai koma ya gurnani ya koma kawai to matsayin duk wanda suke suna jafa'i ke maganar da kake wani in kace mishi hadisin nan da'isi ne bai san bambanci tsakanin hadisin nan da'isi da wannan hadisi fihi ba'af ba bai san bambanci tsakanin hadisi munkari da hadisi shaz ba bai san bambancin mu'allaki da ainihin mursali ba bai san bambanci tsakanin marfu'i da mawqufi ba duk wannan in kana faɗe wani yare kake baya ji yau za ka tsaya wai a ce wai a zo taron malamai da wannan to maganar da kake faɗi baya fahimta amma duk ƙasar da ita jahilci ya fi yawa an ce shine babban malami in ka zo ka zauna kana magana in ka sako a lokacin da kake maganar lokacin kake karantar da shi wannan abin da kake faɗi in ka ce wannan hadisi marfu'i ne sai ka ja ce na'am na'am na'am da za ka dawo baya kana bayani sai ce to ai wannan hadisin ina aka ce annabi ya ce sai ka ce ai marfu'i ne sai ce to ai ina aka ce annabi ya ce to kaga kana wani yare baya ji to ya za ka zauna kai in ya muri wannan bahaushe wannan bejin yaran wannan wannan bejin yaran wannan ya za a ce a yi taron haɗin kai zai yiwu sai a samo tafinta to me tafinta shine kowa ya koma makaranta ya je ji wannan yaran sai sa matsalar Najeriya yadda duk kake tunani fa ta fa wuce nan fa matsalar da ta faru shine wasu ne da ba su taka ilimin da za a kira su malamai ba kuma suka zama su ne gaba ɗayan malanta take a hannunsu to saboda haka yaya za ka iya suranta wannan matsala babu yadda za ka iya suranta matsala kuma karka taba tunanin irin wannan rikita rikitar da ake matukar da irin waɗannan wai za a daina sai dai in sun kare sannan kuma na bayan su ya zama ba su biyo irin matakin su ba sai yan baya sun tashi sun yi karatu wurjanjan karatu irin yadda ake nufin karatu ba wai kawai karatu ba na bakin baka fassara ba Allah ya kiyaye Aisha sai jama'a suka yi ta tsegumi faƙalar sai ta ce ma asra amana siyan nasu wace irin saurin mantuwa ce ga mutane ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala sahal ibn al-bayda illa fil masjid jama'a dan na ce a wuce da gawa ta cikin masallaci kuke tsegumi na tace wallahi wani sahabi mai suna sahal dan bayda annabi ma bai yi mishi sallar gawa ba sai a masallaci shi a masallaci ma annabi ya sallar gawa ni ko kadai na ce a ketare da ita ana ta yawo da ni Aisha yau ta yi bid'a yau matan annabi sun yi laifi haka jama'a kun fahimci waje fuskar da Aisha ta kafa hujja ita ta ce a wuce da gawa ta cikin masallaci ne kawai ana ta zaginta sai ta ce to ai manzon Allah yana yin sallan ma a cikin masallaci ga wani sahabi ma da ya rasu dan gidan wata mata mai suna bai ba annabi ya mishi sallah a cikin masallaci to yau ta kuka manta da ku akai abin nan وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص عائشة تكفي يا عند سعد بن أبي وقاص يرسو واتو عبد الله كبار لاباري يا عند سعد بن أبي وقاص يرسو وني babban bawan Allah ne shine Aisha take son ta albarkatu da yi mishi sallah sahabi ne ɗaya daga cikin mutane goma 'yan aljanna aka tafi aikin hajji rashin lafiya ya kama shi ya jikkata kamar zai mutu annabi ya je gaishe shi sai yake ya manzon Allah yanzu nan za a tafi a banna a ƙasar makka garin da ne hijira na gudu na barci saboda kasarci kuma in dawo garin in mutu manzon Allah yake a'a ba za a barka ba har kai wani aiki sai an ƙara maka daraja ka samu lada kuma mai yiwa Allah ya rayar da kai wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai haka kuwa Allah ya tsawaita ran shi wasu da yawa suka amfana da shi ya karantar da su addini sa'ad ibn abi waqqas kenan daidai inda jami'ar islamiyya take a yanzu wajen wadul aqiq to bayan nan ne ainihin wato inda gidan shi yake wato jami'ar islamiyya tana inda bayan gidan shi kamar a ce wadul aqiq yanzu in ka ji zaka akwai tsohuwar gadar jirgi wadda ta ratsa wani kwari tun lokacin mulkin turkawa to daidai wannan kwarin gidan sa'ad ibn abi waqqas yake to da ka haye wannan kwarin kana hayewa tudu to ga jami'ar islamiyya a nan sa'ad dan abi waqasin ya kafa makaranta yana karantar da 'ya'yan musulmin duniya iri iri kun ga an amfana da shi kenan sa'ad ibn abi waqasin shine kwamandan sojojin sayyidina umar zuwa kasar farisa kasar iran ta yanzu a inda ya je ya rugurguza tukullumar kafirci da maguzancin da ainihin waɗannan mutane suke yi to ana nan wata rana sai umar ya ɗauke shi ya naɗa shi gwamna a kufa bayan shekara hudu sai aka samu wasu munafukai sai suka haɗa tsegumi sai aka zo aka gaya wa shugaban ƙasa Umar cewa ranka ya daɗe sarkinmu ko kuma gwamnan mu da ka naɗa mana azzalumi ne yana kwashe kuɗin gwamnati ya cinye in ya zo rabo kuma baya adalci tsakaninmu sannan kuma ma jahili ne bai iya sallah ba sallah azhar a bayyane yake karatunta sannan kuma mutum ne matsoraci baya zuwa jihadi sai dai ta tura 'ya'yan jama'a ana kashe su abubuwa guda uku akai wa sa'adu dan abi waqasin sharri akai shikenan sayyidina Umar shi ya san ƙarya ne amma tunda matsalar ta bayyana a jama'a dole a kafa matakin gane menene gaskiya Umar in ya fito ya ce ƙarya ne sai a ce kun ji yana kara gwamnan amma sai kafa kwamitin bincike aka tasa shi a gaba shi sa'ad aka ce ya dawo gida da farko tukuna aka naɗa Ammaru ɗan Yasir ya zama kantoma mai riƙon ƙwarya aka je garin da tsohon gwamna ga sabon gwamna ga 'yan kwamiti sai a je daidai wannan masallaci lokacin sallah azhar in aka yi sallah sai a ce jama'a wannan shine gwamnan ku da kuka sani wanda aka cire shi aka dakatar da shi me za ku faɗi game da shi sai su ce alheri babu wani abu sai su ce alheri duk aka kewaye masallatan ƙasar kufa sai da aka je wani masallaci ashe daga nan tsegumin ya taso aka tambaya jama'a suka ce alheri sai wani mutum mai suna abu sa'ada sai ya miƙe ya ce kai mu dai tun da an ce dan Allah to mu kam za mu faɗi gaskiya ba za mu ci amana ba aka ce menene gaskiyar yace sa'adu azzalimi ne sa'adu jahili ne bai iya sallah ba sa'adu matsoraci ne baya zuwa jihadi ashe shi kuma sa'ad yana da wani mukami ba a ma sani ba da dadewa ran da aka yakin uhudu annabi ya haɗu da shi a wata kwana yace ya kana nan yace muna nan muna kokartawa sai yace ya manzon Allah ka roki Allah Allah ya karba addu'ata annabi yace Allah ya karba addu'arka amma da sharadin kai kuma ka rinka cin halal sa'ad yace sai kiyaye wannan ka'ida baya cin haramun ashe sa'ad yana daga cikin mujabud da'awa waɗanda Allah ke jin addu'arsu kamar yankan wuka. Wannan mutum yana gama mai wannan sharri guda uku shi kuma sai ya ɗaga hannu. Ya ce, Ya Allah, wannan bawa naka da ya miƙe cikin jama'a in ya miƙe ne don ya min ƙarya ya min ƙazafi ya ci zarafina. Ya Allah ya min sharri uku zan mai addu'a uku. Allah maɗaukacin sarki ka tsawaita ranki, ka haɗa shi da fatara, ka haɗa shi da jaraba.
shikenan ba wani tsawaitawa sahabbai ba sa wani dogon abu kawai addu'a me kake so faɗi ka faɗa wa Allah shike Allah ka tsawaita rai Allah ka haɗa shi da fatara Allah ka saka mai jaraba ana nan ku sai Allah ya tsawaita ran shi kuma ya bashi ƴaƴa kwatsam kuma bai da abin kishe su kaga bala'i a ce kawaye gari ƴaƴanka talatin da bakwai baka da kuɗin koko kuma kowanne wambani wamba ka bani ba kaga bala'i na ɗaya na biyu Allah ya ɗora mishi fatara, bakar fatara, fatara bala'i ce. Ke sa duk sa'ad da ainihin wato Allah ya jarabci mutum da fatara sai ga har addinin shi yana na kasuwa. Ke sa ya zo a cikin hadisin Musnad Imam Ahmad da littafin Amalul Yawm wal Laila na Ibn Sunni annabi yakan yi addu'a cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabr. Annabi ya idar da sallah yakan yi wannan addu'a. Allah ka tsare ni daga fatara da talauci daga azabar kabari saboda fatara bala'i ce. jama'a mun gane wannan da kyau ko ya roki Allah haka sannan ya ce Allah ka jarabce shi sai Allah ya sa mishi makanta ga tsawon rai ga fatara ga makanta sannan Allah ya jarabce shi da ya taho yana tafiya cikin ainihin hanya da ya ji muryar wata budurwa sai ya sheka da gudu ya bi daidai inda yake jin muryar nan zai je cakume ta ya zama jarababbe kamar bunsuru ba shi da kunya ba shi da mutunci sai dai ka ji da yayo kan yarinya sai ki ji ana ke kauce nan ga addu'a wanda bayan Allah ta kama ni ta kauce da gudu haka imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi shi yasa ka ji tsoron faɗin abin da baka ji ka gani ba wani ko bai ce maka Allah ya isa ba wallahi Allah ya isa dama Allah ya isa jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'adu dan abi waqas nan ana nan shine ya rasu shine Aisha ta ga wannan mutum mai daraja lalle ya kamata in samu albarkatuwa da yi mishi sallah shikenan sai ita ainihin Aisha arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha da ita da matan annabi sai suka haɗa kai suka aika an ya murra bi jinazatihi fil masjidi cewa a shigo da gawar shi cikin masallaci a wuce a kai musu tsakar gida fa yusallina alaihi dan su ma matan su mishi sallah fa fa'alu sai suka aikata haka fa wuqifa bihi ala hujrihinna ala hujri ala hujrihinna yusallina alaihi sai aka je aka ainihin wato tsai da gawar shi akan kofar ɗakin kowace mata daga cikin matan annabi in an zo ɗakin kofar ɗakin wance a tsaya in an zo kofar ɗakin wance a tsaya kowace ta fito ta mishi sallah ita kadai kenan ukhrija bihi min babil janaizi an shigo da shi ne wato an fito da shi daga waje aka shigo da shi cikin masallacin kenan ta daga kofar jana'iza akwai kofar da ake ce mata kofar jana'iza a masallacin annabi saboda in ka fita da ka fita daidai wurin sai ka ga filin da ake sallar gawa to wannan kofar sai aka sa mata kofar sallar gawa to ta nan aka ainihin fito da shi aka shigo da shi cikin gidan allazi kana ilal maqaidi wadda wannan kofa in ka fita za ta kai ka wurin dakalin da ake zama ake yin alwala al maqaid a kofar masallacin annabi zaka ji ana yawan magana shi itatuwa ne kamar yadda a ƙauye in ka je gidajen ƙauye gidajen da suke da kara a kofar gida sai kaga an sassara itatuwa manya manya an ajiye a kofar gida su ne dakali din to haka aka a kofar masallacin annabi sai aka sassara rassa na itatuwa manya manya sai zaman nan ne za a zauna ana alwala to daidai kofar da in ka fita za ta kai ka zuwa ga wannan wurin a daidai nan ne ainihin daga daidai wannan kofa aka shigo da shi fa balagahunna annan nasa abu zalika sai labari ya komo matan annabi cewa mutane sun aibanta su akan haka a cikin wata riwaya an ka karanta littafin ahkamul jana'i sai ainihin aka ce mutane suka yi ta zagin su suna cewa yau matan annabi sun yi bid'a wa kalu sai suka ce ma kanatil janaizu yudkhalu biha al masjida ai ba a shigar da gawa masallaci fa balaga zalika aisha sai labari ya dawo kunnan aisha ai ana ta tsegumi ana cewa kun shiga da gawa masallaci kuma ba a shiga da gawa masallaci fa qalat sai tace ma asra'an nasa ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi wai me yasa mutane suke gaggawan aibanta abin da ba su da ilimi akan shi jama'a kun ga kabiyar iri ɗaya irin matsalolin mu ne sai ka je ka ji wai mutum ne an ce malami da ya tashi in ya je miƙe sai ce su albani ba sun yi sallar juma'a karfe tara wai shi laifin da aka yi mai kenan a duniya wai da wannan kungiyar izala har takarda ta rubuta tana rabawa wai mun yi sallar juma'a karfe tara saboda haka mun yi laifi nace to kun kama kanku kun yi wa kanku jafa'i har duniya ta tashi takarda tana nan a ce ai ashe kungiyar izala na zariya jahilai ne yanzu su sallar juma'a karfe tara ban sani ba ga karatu a cikin bulugul maram la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun gani haka mas'ala take jama'a me yasa mutane suke gaggawa aibanta abin da basu sani ba abin da baka sani ba wallahi in kai manomi ne kaji ana rikicin malamai ka ja bakin ka kai shiru in kai tinka ne kaji ana rikicin malamai ka ja bakin ka kai shiru malaman in ba ga tsoro ba a tare a tattauna mana duk malamin da ya keɓe ta ce maka kaza a kace ala gafa ta malam mutun koci ne sallan kwano muke jira mu buga tukunya ko murhu mu samu naira uku mu ci riba mu je mu ce fane ga malamai can suna jiran ka kaje ka ku tattauna in dai da gaske ne ita ce wurin malamai a tattauna mana jama'a mun gane wannan da kyau ko amma kawai ya same ka ya kuke ka akwai wata warakatin shedani da suke yawo da ita takarda ce sai a ji a ce gashi inda aka samu hadisin sakin hannu a cikin littafi kaza a cikin tirmidhi a cikin muslim wai muslim ya ce hadisin hasan don ya kawo maka sai ka ce to ala gafarta malam tafi ka kai malaman hadisi wannan mu teloli ne mu yan kasuwa ne mu manoma ne mu ma'aikatan gwamnati ne amma wannan matsalar ta malamai ce aje akai mu musulmi din nan ma bamu taba ganin shi ba yanzu haka amma malamai suna nan da shi in ba ga tsoro ba sai je kai mana ku jahilan ku kuke daurewa malamai gindin su kara batar da ku man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda in ba haka ba duk wanda ya zo maka kai tsayin daka malam eh ka ganni nan eh tiredan nan ita na sani na iya bambanta kwalin omo mai iyali da kwalin omo mai kaza da kwalin omo mai kaza amma wannan hadisin bukhari da hadisin abu dauda ban iya bambancewa amma malamai suna nan aikin su ne kaje ka jira su abin da ya kamata a yi kenan jama'a in ba haka ba kakkurin ka daure musu jahilai suna gindi suna ƙara batar da ko kuna jahili tashi aisha ta ce wai me yasa mutane ke gaggawa aibanta mu akan abin da ba su da ilimi da shi ashe duk wanda ya jahilci ba a saka ya mishi yanzu nan su waɗanda suka yi wannan aiki suka zagi su aisha ba su sani ba ku dubi abin da aisha ta ce me yasa suke aibanta mu ma la ilma lahum bihi abin da ba su sani ba adan me zaka zan baka sani ba a tsaya ana wani kwana a ce wannan eh jahili ne bai san wannan abin ba kawai shi kenan amma a tsaya ana eh to shi ma malami ne gwargwado gwargwado tunda gwargwado ne me yasa ya shiga abin da ba ruwan shi sai tsaya iya gwargwadon ai Allah ya shiryar da mu abu alaina an yumarra bi jinazatin fil masjidi Aisha ta ce, "O, yanzu suke aibanta mu, suke zagin mu, saboda kaɗai mun ce a wuce da gawa cikin masallaci?" Wa ma salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala Suhail ibn Bayda'a illa fi jawfil masjid. Aisha ta ce, "Ai manzon Allah bai wa Suhail dan Bayda'a sallah ba ma, sai a cikin masallaci, a tsakiyar masallaci ma annabi ya miki. Yanzu mu kawai daga mun ce a wuce shi kenan yayi laifi, to wannan kuma ya nuna su sahabbai menene addini a wurin su. Abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga da aka zarge ta ina ta tafi ta fake. inda an sunna annabi to haka ake me yasa kai kaza sai ka ce gashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam menene aibu akai وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لأبي رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه عائشة لوكة عند عبد الرحمن يرسو ستتي كشغو من دشي تكم مسلاتي كشغو دشي تمسلاتي كاوش جدا حتى يد زنجي مي fa'un kira zalika alaiha sai aka mata inkari aka je ana ta tsegumi ana ta faɗa ku karanta littafin ahkamul jana'iz za ku ga cikakkiyar riwayar aka yi ta tsegumi fa ana mamaki matan annabi yau sun yi bid'a sai shigar da gawa masallaci inda yanzu ne ma sai a buga a takarda sai a kai jakan magori ana ta tsegumi fakalar sai ta ce wallahi na rantse da Allah ni Aisha laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ibn bayda fil masjid ai ƴaƴan baiba kaga nan an samu ƙarin riwaya kenan su biyu ne ƴaƴanta guda biyu suka mutu sahalu da suhail suka rasu ainihin annabi ya saka su a cikin masallaci ya musu sallah shine ainihin tace laqad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibnai baiba'a fil masjid suhailin wa akhihi ƴaƴan baiba'u mai suna suhailu da dan uwan shi a cikin masallaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallah ɗaya sahalu ɗaya suhailu ma'ana sunayen su kenan kala muslim al-imam muslim yace suhailu din nan da aka ce da kaji ana cewa suhailu dan baiba ana danganta shi zuwa ga uwashi kamar yadda murtala ake cewa murtala ramatu ramatu din sunan mahaifiyar shi ce akwai cikin sahabbai akwai abdullahi ibn buhaina ya kamata ka san wannan babi ne mai fadi a cikin ilimin hadisi wani mutumin ba ana kiran shi bane da sunan mahaifin shi ana danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi ne ko kuma sunan wani kawun shi wannan ainihin gashi abdullahi dan buhaina gashi wannan sahalu dan baiba ana danganta su zuwa ga uwayensu ne kamar yadda murtala ramatu sunan mahaifiyar shi ake danganta shi zuwa gare ta a babu laifi mana gashi an yi a gaban annabi bai hana ba gashi haka suka sahara waɗannan ƴaƴan sahalu dan baiba da kuma wannan abdullahi dan buhaina har ya ruwaito hadisai shi ma babu laifi amma abin da ake so shine ka danganta kanka ga sunan mahaifinka in kuma wani dalili ya faru kai kuma ya zan an fi danganta ka zuwa ga da mahaifiyarka shikenan babu laifi a ce maka abdullahi dan aisha shikenan babu laifi insha Allah ko kuma kai ta murtala din murtala ramatu muhammad ya hada da sunan mahaifiyar shi da sunan mahaifin shi qala muslimun imam muslim yace suhailu ibn da'ad sunan asalin mahaifin shi kenan da'adu an gane wannan ko wa huwa ibn al-bayda shine dan bayda ummuhu bayda uwar shi sunanta bayba'u to amma kaga kuma sunan ja'adu sunan larabawa ne na mata amma kuma shine sunan mata baban shi larabawa suna da wannan ɗabi'ar in ka haifi ɗanka sai ka sa mishi sunan mace kuma namiji ne sune akwai wani malamin imamu malik sunan shi sunan mace sunan baban shi sunan mace mun fahimta shi da baban shi ya haife shi sai ya sa mishi asma'u shi kuma da ya haifi dan shi sai ya sa mai zuwaira harama juwairiyatu binu asma dan haka in baka kware ba sai ka zo ka ce ko an yi kuskure ka ji an ce zuwaira dan asma'u sai ka ce a to ai ba ɗa za a ce ba a a namiji ne sunan shi zuwaira sunan baban shi asma'u haka shi yasa sai ka kware a cikin harkar ilimin hadisi hadisin shi yana nan cikin bukhari babu ma yuqalu inda dukhulil quburi wa du'a li ahliha Imam Nawawi ya ce babin da ke bayanin addu'ar da ake faɗi in za a shiga makabartu ko makabarta da kuma addu'a ga makabarta. Yana cikin aƙidar mu jama'a addu'a tana amfanar mamata, sadaka tana amfanar mamata, amma mu ba mu yarda da bid'a ba. Addu'ar uku bid'a ce, addu'ar arba'in bid'a ce, addu'ar shekara bid'a ce, duk waɗannan addu'o'i da ake ƙayyade su da kwanaki sun samo asali ne daga bahaushe bama guje. kafin bahaushe musulunta har yanzu ka je cikin maguza za ku samu duk abubuwan nan da ake rikici da mutanen mu hausawa a kai su ne na bid'a na taron suna taron kaza in ka je ka samu maguzawa su ne shi yasa ake son in mutum ya musulunta ka fito ka gaya mai gaskiyar musulunci musulunci eh babu kaza babu kaza ka a ce a bar shi sai kwana biyu duk a gaya mai in zai yi in ba zai ba musulunci yanzu ba taron dangi yake so ba kyawawan mutane yake so masu aiki na gari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko addu'ar arba'in da suke da ta bakwai da sauransu maguzawa da aka yi musu mutuwa sai su taru suna ainihin shan giya ranar uku ranar bakwai ranar arba'in to ana nan suka shiga musulunci kuma sai suka juya sai a ce to a maida abin addu'a to waye ya ce a yi haka sai sa abin yana da dangantaka da maguzawa yanzu kuka je kuka samu maguzawa an aka yi musu haihuwa taron suna suke yi har da limamin su shi ma ba maguje za ku ga yayo naɗi maguzawa sosai maguzawa masu shan giya ba maguzawan gaske da gaske sai ka samu zo a ce fatiya da salati fati maguzawa ne fatiya da kulhu wallahu kafa uku fatiya da falaki da nasi kaje kauyukan maguzawa kewayen ikara da jiwa dinnan kaje yadda maguzawa suke aikin suna taron suna da sauransu yasa ba abin addini bane musulunci ya ce in an yi maka mutuwa tun daga sanda aka yi mutuwa zaka iya ci gaba da yin addu'a da makamantansu zaman makoki ba ba addinin musulunci bane duk tarkacen maguzanci ne duk irin waɗannan tare tare ko watsar da su kowa ya tafi harkar shi addu'a duk inda ka tuna mahaifinka kai mishi du'a ko mahaifiyarka kai mishi ko kai mata sadaka shikenan قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من آخر الليل إلى البكير عائشة تشي جلا نرقوانانتا annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai ya fita zuwa makabarta da ƙarshen dare jin ranar kwanan Aisha ƙarshen dare sai annabi ya fita zuwa makabartar baƙi'a don makabartar ta zama kamar a bayan gidanki take kenan kusa da gidanki take dab da dab dan yanzu da zamani ya haɗe ga masallacin ga makabartar kusa da kusa suke to ƙarshen dare sai annabi ya fita zuwa ga makabartar baƙi fa yaqulu in yaje addu'a yake musu abin da yake cewa assalamu alaikum dar dar qaumin mu'minina amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gida